أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من دين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها مؤمنين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكنا مكناهم في الأرض ما لم نمكن لهم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wataala ya kaddara haduwarmu a markar ahlus sunna wal jamaa wanda ke walkar kada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna alhamis 20 ga wata na Ramadan hijira shekarar 1443 wanda ya dace da 21 ga watan 4 2022 muna cikin tafsirin suratul shu'ara suratul shura muna cikin tafsirin suratul shura mun tsaya aya ta 31 ina ga za mu tashi aya ta 32 insha Allah kahin nan akwai 'yan tambayoyi da na isko wanda ta farko yana maganar cewa idan aka waye gari yana neman dabbobin shi yana neman dabbobi sun bace nashi a cikin daji zai kwana biyu iya nema zai aji azumi tabbas za ka aji azumin ka bukata sai ta biyu yana cewa zan iya yin tarawihi kuma in zo in yi tahajjud ko kiyamul layl a yan wa mas'alar tahajjud ko kiyamul layl na sha wannan bayanin kan cewa duka sallah guda ce aka mata sunaye akan wasu dalilai daban-daban asali dai kiyamun ramadan ta ɗauki wannan suna don a watan ramadan kadai aka shar'anta jam'in wannan sallah ba shi ba mu inda ake jam'i na fila ba sunan shi amma da suke kiyamar ramadan amma da suna kiyamar layl duka nafila da ake bayan isha kiyamar layl ce suna na asham wannan suna ne na asali malaman mu nan bare bare ne za a ce salatu asham sallah asham asham azumi ne a barbaci za a ce maka inda asham inda asham ke na na asham har azumi azumi shi ne asham to duk dai magana gwamnati ta kiyamun ramadan dan a azumi ake wannan nafila suna na tarawih ta samu wannan suna dalilin tarwiya lokacin umar bin khattab radiyallahu anhu idan duk ana dogon tsayuwa idan aka yi wanda ya sa a yi limancin wannan aka yi raka hudu yana ana zama a huta bayan ka wannan taruwar dan hutun da ake yi bayan ka hudu daga nan ta samu sunan tarawih tahajjud duk sallar za ta tashi bayan an kwanta cikin dare a yi ta ake samu sunan tahajjud shine ne sallar guda ce amma cewa haka anan idan ka fahimci haka me ya kawo in ya wa ramadan ko in tahajjud in ya shan ne tahajjud gaskiya abin da yake dacewa da suna kaka shiga hayaniya ko sabanin malamai na sabanin magana yi kurin kai guda ka zaɓi ta farko ko ta ƙarshen dare wannan shi ne abin da yi duk da kwanan nan wani ya yawo wannan uwa mana ga cikin malamai ya aiko mini wani sura ta wani rubutu da ce na albani ne nan ma ana cewa gaba ɗaya ma albani ya ce ta hajjud bida ce ɗan uwa mana so bale yan uwa almajirai idan mutum zai shiga mas'ala ka tsaya ka bincike ta cike da wajen kayan zai magana kanta duk abin da ya kawo ganin kurin kiwu ya karatu tun ya kawo ɗan wani guda kurin yi ba zai ka magana kai ɗan uwa abu ne bayan da za a yi wani ko da an ce albani ce kaza ka tsaya kan jigo muna da jigo ta hajjud wani abu wanda yake ba mai inkarin shi a duniyar musulmi ka ce bida ce ba magana ka ce ka ce bida ce sai ka bincika me ya zama da mutum bida ce me za a ce bida ce haka shi ya dawo an ce albani ma ta hajji bid'a ce daga cikin dare dai wa a wani aka tunanci man ba yawa ba mun sama da ta tahajjud ne man bukhari sun sai bukhari sun malamin sun da kan haka abinda na fahimta ka san mutane gurin akwai albani da mawla cikin wata tamana da almajirin akwai makaɗa da aka kawo yake yawo da shi mai wannan magana asali magana ne zai zaka da makaɗa mai so yana iya aika mai shi inda yake magana albani bakin shi an mai tambaya kan limamin masallaci wannan limamin yakan zo ya rika hudu da farko da mamu bayan sallar isha sai kusa irin da muke sai wani sai cika sauran sallah shi kuma ya ɗauki sai kuma da dare ya komo sai ta hajji cikin dare kuma sai wata sai ya rika wata kwas ya wuce shi da albayanci wannan bida ci bai cikin sallah bai cikin aikin sallar sallah kaga a nan wani abu ne ake magana ya kaya magana wani tajukin bid'a ce da wa yake magana wani limami ne ke raba sallar ya ce wannan raba sallar biyu ce mai cikin sunna albani ya magana kan raba sallar biyu a yi rabi da warko a yi ƙarshe a dare amma idan ka koma cikin sallar bukari haka imam wata ya kawo imam malik ya cikin mota umar bin khattab asalin yawan maganar sallar dare dukkan da gaba ɗaya ce kamar da bayani na wancan bayani nawa mu tsaya da abin zuwa murshi asali sallar dare a sallar salama ya yi sallar cikin ramadan da wasu jama'a suka zo bakin su ne bayan kwana biyu uku ya ƙi hutawa ya ce dalilin ya gudu a faranta asali haka ta taso umar bin khattab radiyallahu anhu bayan lokaci ya ga wannan maganar tsoron farantawa da muci shine umar ya maido wannan sallah ta qiyamul ramadan a lokacin shi wannan kai ta farko kai ka cikin cikin ce ba mai ma sharadin sai aka zai babu sharadin ya yi da a farko ko karshe ko tsakiya babu wannan sharadin dukan ta maka ta ayyuka aka barka umar bin khattab ya kawo mutane a bayan isha suke yi kamar da ke cikin sayar bukhari to wallafi ya kuma wallafi na muna ana afadar wanda sai ku mun ana ya kai wannan sai ku mun auren auren lai haka cikin sayar bukhari yake haka mun tsama da kama magana kenan yace umar bin khattab shi ya mutu ya isko ana wannan sallah liman wannan mutum goma wannan su biyu daban-daban ne a cikin masallaci ake sallah to sai ga wannan rabuwar kai ce abin da yake a yi limami guda abin da ya fi shi ke magana umar abin da ya yi ba wanda ya soka kan yin iya da abin da ya yi a sami limami guda ko kai na magana kanka sai ce a sami limami sai ubai bin ka'ab ubai yake jami'in sallah an ce tamim dari kuma ta ke wasu da ubai bin ka'ab ne da tamim dari suke neman ci yasa suke neman ci a ruwaya ta mota ta imam ta imam malik da albani rahimahullah ya tsaya a kan ita ce mai ingancin ruwa zuwa ga umar raka a goma sha ɗaya suke wannan umar wani hasa ya sa ubai yake limarcin sallah a masallaci wataran umar ya fito da dare kamar da cikin fito da bayan hafsa bin hadid ya cewa a zahiri umar ba a wannan sallar da shi bai zauwa ta hajji ba shi ake kunnan ba bai da wama a kanta har wataran ya haika ruwa ya ta abdullahi bin abbas daga tsawus haka daga ikira ma cewa wata ran ibna musu muna gida muna tare da umar sai ji hayaniyar mutane ce wani mene ne aka ce umar ai sun hutu ne daga masallaci daga sallah kamar ka karantar da kai umar bari shi aka sallah sai ka ce ma ba ibn al wanda abin da ya saurari dare ya yi mun ne umar ce ya yi da tsakai ta karshen dare a ruwa ya ce ya yi san ta karshen dare can kuma mace walti na mun anha wanda ake barci akabar kai wanzu a kwanta cikin dare ta ta hajjur kenan ta yi su suke suna yin a farkon bayan sanda isha suke yin ta wanda wannan ta ibn shakka ta ibn taymiya cikin fatawa na ibn taymiya yake kawo abin da yake sunna abin da yi saboda me sauƙaƙewa mutane ka kunka kawo mutane sai ka ayi ta tarawihin bayan sanda isha shi yayi bayan isha ayi ta dan me dan sauƙaƙa mutane ba dan mutane suke dare umar ga bayanin ne ta ta ƙarshen dare ta yi amma mutane suna yin ta a farkon dare wannan abin sauku na albani wanda ina da shi ce albani ya ce ita wuce limamin maimakon wannan limami da yake raba wannan sallah guda biyu da albani sai bai cikin sunna ya ce me zai hana ya sa wani ya wakilta wani ya yi sallah da ɗan gurgu bayan isha haka albani ce ya yi ɗan ɗauka gurgu bayan isha shi ya tashi da mace mace tare da shababu ta samari majiya ɗari ba za su iya can ƙarshen da sai su gamsu haka albani ce dan wani magana shine jigo ko da bai faɗi ba ba a ce tahajjud ita bid'a ce ko ita bid'a ce ka sa faɗi ne dai wani ce tahajjud bid'a ce wacce bid'a ce ko ya zama kasa to ga dalilin albani wannan wannan magana a iya bayani ya zama ga dalilin da ya magana limami ne ke raba sallah guda biyu shine ka magana bid'ancin raba sallah guda biyu amma bai wa ta albani ta tahajjud wa bid'a ce kamar cikin magana ne wannan shine magana da aka wasu galewa abu ɗaya da ake cewa shi matsala ce za mu za mu zo a nan a kan a nan wurinmu mu yi wannan tsari cewa akwai ma'aikata da 'yan kasuwa sallah da ake kare ɗaya a mara shi da kare uku zuwa uku da rabi ka je ka sahu kai ba sallah asuba ba kai ba kwanci ba an kwanta ka makara da wuya ma'aikaci mai sa aiki da sai zai wanda sallah ta ɗaya biyu wani zai iya ba kuma shi to maimakon haka yi ta farko ko ake da mashi ɗayan mu za su iya ya fita limami daban jama'a daban yan tawaka farko su yi bayan isha ake yi bayan isha ƙarfe takwas haka ne a takwas a yi a tashi zuwa ƙarfe goma a yi goma a tashi wanda kuma masu ƙarya su iya ta ƙarshen dare su su kawo su ma daban ba sallah biyu su kawai bai wannan kowa mai iya ta farko ya ta farko mai ta biyu ya ta biyu ma ba gama muke ba ba mu ci a gama biyu ba na ta an gana magana da ke ko mutum sun ci magana ta kyau ka yi ta ka kuma mai mutu a cewa malam ai wannan babba bid'a bace ba ki sallah bi a masallaci a ba bi kai ba wannan tawaga ce kowa yar dama masu kai masu dama su da farko su yi masu kuma kashe su dan ba wani hadin da suka hada kun gane magana ko kuma su magabata suna ga abin da ya yi ma saboda abin jama'a ai a yi ta a farkon lokacin don ya yi sauƙi ga al'umma masu jin da su iya sai tsakar dare rose Allah sa kai daga ciki daga haka wata fita da gwamnati a takaice da kenan mai so ya yi ta ƙarshen dare ta farko ne amma ba san yanzu in yi tarawih in yi kyamar gani wani shi imam shi ko yin tahajjud duk da akwai malamai da masu kuɗi da dama su suna kama duka magana ɗaya na dama haka da ana fa'ilta su ce fa'ilta da malamai su suna ga ba laifi bane ba ka yi kowace cikin amma sai muna kan abin da ya tabbata a nan ba sai a cikin yan shirin suka ya wadatar da su wallawa ala ma dai bane mutum na bada wai ka yi ɗaya a ciki ka yi ɗaya ka kai gudun da biyu ka yi ɗaya shi hirma a su ka yi ɗaya a ciki ko kai na farko ko kai na ƙarshe shi ne shi ne ke
بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومن آياته الجوار في البحر الأعلى iya daga cikin ayoyin Allah na sanin girman Allah kudura ta Allah ko hikima ta Allah aljawari fil bahr manyan jirage da suke tahiya a tsakar teku cikin teku da katon jirgi da kaya ce kamar dutse yan wa a wancan zamani suna magana da jiragen su ana magana su bai kai komi ba to yana gane yanzu masu ganin irin jirgin da suke a yanzu a magana jirgi guda zai ɗauko kayan kwantina kwantina dubu sun kira ta shako na ga tsagwado mai ɗauka kwantina kwantina mai zama wadda tailan guda za ta guda tiran guda za ta ɗauko guda ta kawo garin tun daga wakil ruwa miliyan nawa ke bata to shi zai ɗauko ba dubu ba dubu ishirin ba dubu ba zai ɗauko ba dubu ishirin talam dubu ishirin lodin talam lodin talam dubu ishirin jirgin ne zai ɗauko su ya keto teku kilo dubu ne ya keta ya ke a wata gaba ai wata ne ana kwasa bai rufe ba wannan akwai wata kudura wani abu ne Allah subhanahu ta'ala ya sa ni kudurar shi ne kima shi wanda wannan jirgin bai rufewa a cikin wata take mace ta Allah ta nema teku ga shi ka jirgin kasu dutse wanda zai bace kai ma ka fada gani in ka tsaya amma ga shi a tsatu jirgin yake da wani dutse amma iya tafiya ya kutsa kuma hikimar Allah hanyoyi ne da Allah subhanahu wata'ala ya ma dan adam na hanyar ya raba ni'imar Allah da zan zuwa nan babu hanya har yau ta raba ni'imar Allah ga bayan shi daga zuwa wani kutar wani kafina kamar hanyar jirgin ruwa hanya ce mai sauki kuma mai sauki mai arha ta kai zuwa daga zuwa nan a ceto tun daga Japan a kai Senegal ko a kai Amurka ma ina da kilo dubannai a kamo kana da magana ka cikin kawai China ka ta Japan kana da magana ka kasance ta kanya ko ta mutu babu to kaga wannan a takaice menene kina hanyoyi ne da Allah ya shirya abin ayi a can kuma a kanin kuci Qur'an kuma a lokacin ni'imar aka muku fita to wannan wani hanya ce wata ayar Allah ce da ya hana wannan ya tsara ya bada wannan tsarin a cikin teku na jirgin ruwa bai nutsewa ko da shi da magana kenan yace in ya sha iskinu rih fa yazalanna rawakit ala zahri wannan jirgi a can da sun kullum Allah subhanahu wataala yana diba bukatar mu bayan shi duk da muke shi ya mu ya ajiye mu shi kula da mu shi khaliqu min sadar ta khaliqu da shi huwa da kullu shay wakil Allah shi ne mahalicin komai kuma a kowane halitta shi ne wakilin halitta shi ko ta halitta ana fata da wata wannan zamani yanzu da ya ka ada iska ce da iska ake aiki babban jirgi haka ne a sa a sa wani ana ana ja ya wani wani maka to suka cewa wannan bol da bol da bol da ake sa wannan kai kai katon zani ana sa a cikin jirgin ruwa ba gane mu ana shi ba wannan markaba tana aiki da iska take ana gidan iska ta wannan zana wannan zana ake gidan iska iska tana kadawa iya tafiya iya tafiya eh din da yaso ta hanyar wannan bol ke ake jiwa iska na ta kuma ta ta yi da shi a can da ya huce babban jirgi a can nan ma a yi da wani abu da aka sawa ana juya wani abu ya huce sai ka zaka da iska yake tafiya wata wannan iska ta wannan abin suke sawa na borikin nan da shi suka tayya to wannan irin iska a wancan zamani ba magana motar wanda a sa motar a ce mai vitasi ne mara vitasi ne mai gudu mara gudu ne duk wannan abu ne daga bayan Allah kawo ko ne da bukatar ne da bukatar zamani yawan mutanen bukatar mutanen ya Allah ka kuma hanyar mai sauki da su yanzu da ce za a fake bukata na abinci nan sauran a ce ta wannan iska za ka a hankali wata ne zai hanya kayan su ta amma Allah sa bukatar bukatar bayan shi ya musu shiri a zamanin daidai da su ce wata kullum idan Allah ya shige kun ka jirgin da kaɗa kuro Allah shi ba yi ya musu shirin komi a yau yan wani inda za a yi mutane a yau yadda muke a yau da bukatunmu a yau a wannan duniya tamu musamman cikin sanin Nijar ko ta kasa daban da ta Afirka inda kina bukatun ko Aljima ko ko Europe sai ka tsaya nan da shekara ɗari aka zama a wani wuri aka a wani ɗaki sai aka diba Nijar aka diba irin abin da misali a gaya maka da abin da za a noma a Nijar kan dubu kaza ne idan ka tsaya ka dibi ɗan Nijar ka dibi a yau a wannan zaɓen kan shekarar da abin da za mu ce ce kuma mutuwa za a yi ba abinci daga nan za ka an ka diba Japan ka diba China ka diba India ka ka to a ina kayan a kawo su mutu ma wata nawa shekarar kayan su kayan su to amma Allah ya mana shiri wannan zamanin da zai zo a shi Allah ya wani hanyoyi sadarwa hanyoyin ɗaukar kayan ba irin na da ba da yawan noman da koli ya ƙara kanada suna wurin wurin da magaribin suna cikin makaran za a kawo na inda cana ɗan watanni yanzu a kada da ya ma'ada sai da inda har zuwa nan kayan tsakanin wannan allah ya mishin a da ya kasar cikin mutuwa da kasar cikin mutuwa za a yi amma ga shi a yau da yawa da bai da abinci mutum mun dogara da abinci wani wuraren kuma a jinsu ke rayuwa a da an kai da sa kace a kwalkin ba ka ba an kace kai da sa shekaru ɗari baya ta ɗari baya za a wani abin zuwa nan idan mun mutu duk inda muke a dukkan da muke Allah ya mana shiri daidai da zamu yanda zamu rayu Allah shine mahallicin kuma shine wakilin komai shine komai shi komai a takaice dai ana Allah ya karantar da mu cewa an tsaya da cikin ayoyin Allah jiragen ruwa da suke tsaya fil barakal a'lam suke ta cikin teku kamar duwan in sha Allah suke mura in Allah ya so zai rike iska fa zalalna rawakid ala zahiri hiya zamna min yadda zuwa ko ina tab auli guda inda Allah so inna fi zalika laayatin likulli sabarin shakur a cikin lamarin maganar jirgin ruwa yadda ake daukar ni'imar Allah sama cikin jirgin ruwa akwai ayoyi na girman sanin girman Allah da dukkan mai hakuri haka kuma mai godiya a da ni'imar Allah ci gaba أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون
نعم أو يبقهن بما كسبوا ko imma Allah ya rike iskal aw yubqihun bima kasabu ko ya dirmi da jirgin ruwan dalilin abin da suka aikata Allah ya kama su da laifinsu ya kiwar da jirgin a cikin ruwa ya nitse a cikin ruwan ɗan wa wannan cewa duka Allah ne hori Allah ne hori ya tafi ya tsaya in Allah so sai jirkitar da shi a cikin tuki wannan kaɗai kisa wannan tarihin jirgin na tarihi na ingila ta wannan aka titanic ko titanic wannan titanic ya isa aya ga mutane wani kaga ne in kira ce an yi an yi kiran duk abin da ake na ɗaukar matakai na jirgin ruwa an yi hatta kai mai kiran ganin alfahari da abin da ya gani zuwa wani jirgin har yake mai alfaharin cewa wannan kun Allah bai da koyo sai shi ma ba tiyi amma me ya yi da irin matakai da ɗauka an matakai ne an ɗauka iyakar kira jirgin ruwa an yi da girman da komai an yi shi dinki mai mai hankali yake magana yake yake ma Allah yake ma Allah hoto na hoto ko Allah bai mai kullu abin da ya duniya bai bace a duniya hikimar Allah ta yi warko ba su tsira ba Allah yake wanda su a cikin ruwan suka dirmiya da masu ji zai iya da masu alfahari da abin su ma a yi da su su gani Allah ki fito a cikin suka nutse gaba daya kira tashi ba ta bai maganin koyi ba Allah ne da mai so a yi wani kuma sai hana kina bane hannun Allah ba ma Allah kana kenan Allah idan ya so sai ki hudda jirgin ruwa malai ce a kuma Allah ya kama ku dalilin kuma Allah sai ki hudda jirgin ruwa ya ce amma waya fa aka duk da Allah yana rango mai biyar da bilhin mutane zai kama ta kalli ci gaba ya ce wa ya alamu da zini jadidu na fi ayatina malami mai waɗanda suke jayayya gardama kan ayoyinmu sai masu rushe gaskiya ta a gane suna hawa ma da ita to san wata cewa malamin mai masis ba su da wata maguda ba ba su ayi guje ma Allah ba idan Allah ya kama su ba su da wurin gudu da haka ya ce wa fama utitu min shay fama ta'ul hayati duniya mutane duk irin nan Allah yana wanda ibn kasir ke cewa Allah subhanahu wataala yana gaya maka matsayin rashin kimar duniya a wajen Allah rashin darajarta a wajen Allah ya ce duk irin abin da kuma ututun mishe duk irin abin da in ma mene ne a baku na duniya ko ma me za baku in na duniya ne ya ce fa mata alhati duniya duk abin da aka baku don jin daɗi ne mata bakin gwalgwalen shi bakin rayuwar duniya ko ka tahi ka bar shi ko ya ƙare ya barka amma ne bai ƙare ba kai ka ƙare ba kai shi da duniyar amma wa ma'in da la khairun wa abqa shi ke cewa bal tusiruna alhayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa mutane kuna zabar hihi ta rayuwa ta duniya alhali lahira ita ce khair abin da yake lahira shine mahi alkhairi akan na duniya kuma wa abqa shine wanzuwa wannan duniya yake wa yake amma na lahira ni'mat tahi kun ba ta yake wa shi bambancin kenan abin da yake duniya lahira shi ne wajen Allah yahi khairun kuma inda la khairun ya yi alkhairi in ma mai da duniya kuma wa abuka kuma ya yi wanzuwa kan da duniya haka yi mai hankali dole yi yi ta ya zaɓi abin da yake wanzuwa mafi alkhairi da wanzuwa sama da duniya kan akan duniya kenan Allah ta rike mu da haka ya ce ma inda Allah khairun wa abuka abin da yake wajen Allah shi mai alkhairi mai wanzuwa gawa lilladina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun su ayyuna mabayin na kwarewa da Allah ke yabo wanda suka yi imani kuma suna dogara ga ubangiji na gaga a cikin atawakkul iya daga cikin imani iya cikin kunin cewa jimon imani mutum a ce bawa yana dogara ga Allah amma dogara da kan hasu duk wanda ya dogara ga Allah Allah ya zama shi wallahi fa tawakkal mutawakkilun wallahi fa tawakkal mu'minun wannan abin ga masu imani ga masu imani ga Allah suke dogara duk mai dogara ya dogara ga Allah wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut ka dogara ga raye wanda baya mutuwa amma ce dogara da Allah ba ta hana asabab kai Allah ɗora maka abin da ke kanka ka hutu ka je ka nema kuma nasara samu a wajen Allah ka je ka shimka samu ka hutu kasuwa ka je aiki ka nemo ka ta dan alina da wurin kada in koma daki in zamna a'a wannan kuma tawakkul ne ba dogaro bane ba annabi sallallahu alaihi wasallam da yake bada misalin iyakar dogara da yake bada misalin kuzuwa da yake cewa law annakum توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماسا وتروح بطانا dan ake sanake cewa inda za ku dogara ga Allah haƙiƙanin dogara ga Allah da ya arzuta ku irin da ke arzuta tsaye sama yake ga fa tsuwa ce ta khaju khimatan wa taruh bitana ita ma tsuwar da aka ta dogara ake yaban ta kan dogara ga Allah ce tana huta da sahi nema saka duk masan wata ruhu ta dawo gida cikinta a ciki kenan ta ce nema ta samu Allah ba ta dawo ke ba ci aka gana dogara ga Allah yake zamana a ɗaki ciki ta randana da Allah na mata ruwa ta sha to kai randa ne ai randa kai ce bukata shi da aka aka mata ruwan kai ne bukata ruwan randa da sha ruwa kai ne ka mata ruwa kana bukata mata idan ka ka da randa kai kai je kai naka asbab ka huto da fatan neman alkhairi aiki ne kake kasuwa ce menene kuma cin nasara samu shi sama bane a Allah ka dogara ga Allah kenan shi dogara ga Allah na huta nayi amma kuma cin nasara wajen Allah yana ke shi dogara ga Allah yana dogara ga Allah zai halaka ne muke nan abinda kai abinda ka dora maka ci gaba والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون نعم والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش Allah iyaye ban masu imani daga cikin ayyukansu su ne wanda suke nisantar kaba'ir ya ce ya ce kaba'ir sun manyan-manyan zunubai ya ce wani fasu da alfasha duk da cewa nan bayani ne alkaba'ir alfasha na ciki mai alkaba'ir duka laihi mai girman gaske wanda allah mai alkawarin ma haddi kamar da ibn kasir ibn taymiya ce sai ibn taymiya ke cewa abinda aka aka wa wani haddi akan shi duk da cewa kabira abinda nasu yazo kanta misali an sallallahu alaihi iya cewa sahabbai ala unabbiukum bi akbar kaba'ir qulna bala ya rasulullah yace al-ishraku billahi wa qulna bainakum to kana mutakiyan kuma da zaka kala ala qawlu zur ala isharatu zur kana da ka mutiya mutu kabira yace in ba ku labarin mahi girman laifi suka ce iya aka ba mu labarinsu ya ce shirka da Allah da guje ma ko saba ma uwaye gida yana zamani iya kwanci ke zamana ya ce Allah wa kawo zuwa isharatu zuwa ya ce da magana karya a tazawir a mai da magana karya aka yi mata kwalliya ta koma gaskiya shi ne kaulin zuwa a rika wa ƙarya fanti a mata fantin kuma kaman gaskiya a wani haka da kama balle yanzu mutum ya shirya ƙarya ka gaya mata ado kaman da gaskiya kuma ƙarya ce kurin haka shaida zo abin da ba ka tsara ka shaida ƙarya iya cikin kabira ka na arabe wasu na kabira maganar alfasha misali allah ya ambaci wala ta karbu zina ina kana fashi kan wasa a kabila Allah ce ka kusanci zina zina a ranar mutum alfasha kana fashi ta wasa sabila dan na na lakin mana ka ba kuma muna kuma mana ka aba kuma sai ina baka kalaf ina kana fashi ta kuma ka san wasa sabila dai kira da Allah ya mutum magana cewa ka anu mata uwayen wannan abu ne da ya ga ta huta mata alamun uba Allah ce ina kana fashi ta kuma ka san wasa sabila alamun uba ta uba alfasha ce yace kuma mummuwan abin da Allah ke kushi da shi ne mugu hanya ce a takaice alfasha duka laifi ne wanda zai samu gidan wuta da kabira amma illa an ci alfasha abinda da an hodi kowa zai gane muni cikin hankali ko baka san mana zai kai ci alfasha dan kowa san a ce alaman mata uba hankali ta akwai muni zina ko ta al'umma ta kiyama zina ko akwai laifi wanda yake ai mu shike bayyana a hili amma ala kullu hal kurin duk Allah iya maganar nisanta da manyan manyan laifi kurin masu imani suna nisanta manyan laifi wanda aka magana la'anta ce wanda aka magana tsinuwa ce ko uquba kaza ko haji kaza duka dai mutum ya tsaurace mishi yace wa idza ma gadibu wa idza ma gadibun ya gafirun su ina mutane masu imani daga cikin halin su idan aka husatar da su idan mana aka musu laifin suka yi hushi ka bata musu rai suna yahewa suna yahi a kai masu yahiya ne sai ta walazina ta jawo da rabin wanda kuma sun amsa kiran ubangijinsu suna kai ma amsa masu bin dokokin Allah shi ne amsa kiran Allah bin umarnin Allah na yi kai na bari su bari wa kamun salata duk da sallah tana cikin amsa kiran ubangiji amma da mahimmancin ta aka magana kuma suka tsaye da sallah wa kamun salata suka tsaye da sallah duk aka magana sallah da an kawo tsayedawa da yin ta yadda ya dace a yi tun daga arwallata ma'ana kaskantar da kai a cikin duka cikin kudin da ne yadda yadda aka ce a yi suna yi kuma sai ta yi su wa'annan wa amurin shura bai nan kuma al'amarin masu imanin wa'annan duka yamma suna shawara ana zama da abin da ke na al'umma na tahiyar da jama'a suna shawara akwai shawara da take ta al'umma gaba ɗaya shura kuma akwai zaka ba wani shawara kan kaza shi da ya bukata kenan canjin ra'ayi da binciken kan mas'ala hatta shugabanni a musulunci akwai shawara shi da shawara ce tana zawa inda wani abu ya bayyana ga shugaba na alkhairi ko kishiye shi nan bai ta sai ya zo an shawara in shi iyaka ya kuma shawara ta abu ya lalace kuma ganin shugaba iya da damar zartar da abin da ya dace yi a matsayin shi na shugaba an bashi wannan jagorancin abin da ya gina alkhairi da gauka ya bayyana alkhairi ne kun yayi in ce ya koma a lokacin abin ya bashi inda ana yi musu yabo da magana shawara kuma wamin ma rasakan hamun shuru kuma ba marwata ba ne su ma daga cikin abin da allah ya ba su suna arzutawa ta yin ba kullum kuma a ce kullum allah ba ku ba mu su na kuna a da ake allah ba ku ba mu wata mugu a da eh ba mu allah ba mu ba ku ba allah ba ku ba mu su kullum a ba su a shi mai imani a cikin masu imani ba da kai maka ba da ta cikin halin kwarai badawa musulmi bai zama kullum shi kullum ya da bashi kai ma ka bada kuma cikin halin kwarai bada wani ba kyauta za mu albasa shi wallazina idza asabahum al-baghy hum yantasirun wanda kuma dan wani abu ne wanda yan uwa yawa ka zargi wani ba wurin zargi bane duk da abin da ya yi amma an ba shi dama mun ba shi imani ne kullum an taka kullum kullum kake la baka rama ko shine imani ne shi rama a'a akwai damar na alama ya yabe su halin su idan aka musu takaka suna ramawa eh wanda zai za a saba mulbakan kumiyan tasiru aka zance suna ramawa da zai ɗauka ramawa aibu ce ko na ƙasa ce a dama ce illa rishin ramuwa shi ne amma ramawar ba ƙasarci ba ne ba laifi ba ne ba shi zala ya kama aya ta gaba lalla ce gaba waje za usaki a sayyi a mislu مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين نعم التي وجزاء سيئة سيئة مثلها sakamakon munanawa a mai irinta shi wanda yin a mai da mai abin da ya kawai Allah ta famin ta da alaikum fa'adu alaihi bi misal ma ta da alaikum Allah ce tun da ma takaka ko kuma takaka ke mai takaka ba laifi bane an maka an bige ka karama ya mare ka karama ya zage ka karama har zagi ba kai ba laifi ba laifi ba cikin sai musulun nasarar duniya cewa al-mustabbani ma qala malam ya tsanin mazalum ya ce maka ce albadi a zalma da ma'ana magana ya ce almustabani makala malam ya tsanin mazalum masu zagi guda biyu abinda suka fada fa'adar badi layin ya kawon da ya fara ka zagi na rama waye mai laifi kai da ka fara zagi annabi ta yi mulaihi ya kan fa'ala babi wanda ya fara shi ne mulaihi matuƙa wanda aka fara wa biyu gwani ba ya kame ɗaya ma biyu eh kame biyu ɗaya ma uku to kaga nan ya huce gudan ɗaya ɗan wa mai zagi a larabci a sab bukan magana bukan magana a cikin zagi kai ku cikin banza ku cikin banza dunkule wani zakailan banza zagi ne ba ka ka tawo kuma ga yanci ka tawo ba ka tawo ba uwa ka za a bakan magana zagi ce hatta annabi sallallahu alaihi wasallam da yake magana cewa da yake magana kabira ta me ne ba yake magana kabira mutum ya zagi uban wani wancan ya zagi uban shi me yasa aka ce ya su laya za a mutum zagi uban shi yace ka zagi uban wannan ya zagi ubanka ko ka zagi uban shi zagi ubanka kai ne kake da kabira don kai gama uwa ka zagi kai shi da annabi ce wannan wanda ya zagi wani shi ne yake cikin kabira aka rama aka zagi woshi ba jama woshi shi duk da yan uwa magana ta akwai wani malamin suke ta misali la'anta ya ce Allah ta tsine ma uwanka aka tsine ma uwanka to ana ana ce bai wa kamar ka ce domin uwa shi lahimi ta zaka tsine mata uban shi ne mai nasa alaƙi da mishi kaga anan akwai shiga nan kuma zaka zaka zarmice ka zarmice wato ba amma su ga bakan magana da ya ga maka uwan shi ko kan uwarka ka mai da mishi misali ɗaya cikin sabai ya yi wata kalma ta uwan na riga ta zagi ne ko magana ce misali dan dan mace kaza dan mace kaza wannan kai maka hudu a takaice dai magana duk abin da yake muna dan ba munin da kisa amma fa ba ta kisa amma shi arama kisasa rayuwa ce kisasa abin da ka kashe a kashe ka kisa mutum amma idan aka shi dama kashe ko rama na kenan magana a taƙaice rama abin da aka ma daidai in ka rama ba a zargin ka amma a lokaci guda duk da rama wani ba kasa ba ce ba ba aibu ba ne ba ba a zargi amma allah ya ce fa man afa wa asala kaji bugun ne hanawa ce zagi ne menene sai kai rangwame kada ma a sulhu a gyara ai hakuri ai hakuri wani kuma hakuri kenan da yaran gwamnati kakkara mu zagin kakkara mu gwam Allah ce ta yi gyaran Allah ce shine yin haka wanda ya haka fa ajru ala Allah Allah zai ba shi lada ka kenan ramawa ba kasa ba laifi bace ba kun ba zuka imanin ka amma ayyahiya a kau da kai Allah ce shi yahi har Allah zai baka lada na yahiya da kai an zage ka ba da hakuri an ji mutunci ka yayi kace hakuri a yayi ba komi to lalle wani abu ne mai kari mai wahala gaske to dalilin wani abin da kai kuma Allah subhanahu wataala yace wa afu wa safu ko alaka bi an tafalla lakum ku yaran gumin ko da kai baka su Allah gafarta muku kaga nan tunda Allah ka bi Allah Allah ka bi umarnin Allah idan Allah muka umarni ifa bi tihi asan haka Allah muka umarni ko Allah ce ifa bi tihi asan kame da mummuna da mafi kyawu kana Allah ne ya maka umarnin mai da wannan mummuna da kyakkyawa to dalilin haka shi kuma Allah ya ce fa ajru ala Allah ladanka da kai yayi kai hakuri Allah zai baka lada na musamman innama yufsalu ajru bi ghairi sab mu Allah ya cika masa hakuri ladan su ba iyaka kina a takaice maganar yahiya abu ne mai kyau Allah ya san shi amma wanda bi yayi bai kasa hakuri ya rama ka ku zarge shi yace inna innahu la yuhibbu zalimin Allah bai san azalimi shi sa bai bashi dama ba in yi zalunci a rama to wani manin tasara ba a wala manin tasara ba da zulmihi fa'ula ikama alaihim min sabil na'am Allah ce wala manin tasara ba a zulmihi wanda ya rama bayan an zalunce shi ya nemi ya rama abin da aka mishi fa'ula'ika ma'alihin min sabil irin wa'innan ba suka ta haji murewa suka ta haƙurin suka rama ce babu wata hanyar zargasu ba su da lafi ko ramuwa suka inna masabilu inna masabilu alallazina yazlimunan nasa wa yabuna fil ardi bi ghairil haqq أولئك لهم عذاب أليم نعم وترانا عائشة رضي الله عنها wannan ya annabi ya gidanta ya ga Zainab binta Jahsh ta shigo a fusace ka san suna fafatawa wajen kishi da kan sai Zainab ta shigo annabi ya kwance Aisha tana kote zainab ta samu aisha ta buke mata mangwano ta ta taka mata kuma ga kallonta ya ta kare ta kare ya ce aisha ya marawa ke ma ce ke ma mai damata a duk adana zuwa kallon su ke ma mai damata ita ma aisha ta dauka ta mai da ta mai da ta mai da ya su jiki ce ita ma da baginta ba ita ma da abin wadanda a daga cikin magana ce kawai magana ta wallahi bada an kai ba ta kai ne ana da ta fita kan sallallahu Allah ya ce inna masabil wanda ake kama kina ake da hanyar zargar ko kama su da laifi zargi iyakan alal ladina zulmuna nas zulmuna fi al haqq wanda suke zaluntar mutane suke zalunci a saman ƙasa babu tantance ba haƙƙi kai masu zalunta mutane su ne suke da laifi zalunci amma da kai baka akai karama kai baka da laifi wanda ake zarga kun haka kurin shi zai cutu wani ba a mai bayayi ya kira mana zalimi ulaika lahum azabun alim wannan su ne suke da azaba mai tsanani a wajen Allah amma wala man sabara wa ghafara ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور na'am Allah ce wala man sabara wa ghafara wanda ya hakuri yayi kaji da abin da abin da ke ba da kan magana guda ce magana ramuwa kana da damuwa kai ramuwa gayya amma ka kai duk wanda kana dama to amma Allah ce wala man sabara bayan da ka ya ka haƙƙi nan aka waya rama akwai haƙƙi amma ce wala man sabara wa ghafara wanda ya hakuri akan zalunci da aka mishi wa ghafara kuma yayi ka san akwai wanda zai hakuri amma akwai rankin a zuciyar shi iya jiran ta gama ko tara iya nan iya jiran ka ya kyale ka ba wai baba ya yi maka bai iya nan iya jiran wata ta kaka wata ta gama ko zazzage maka ya maka ayyuka abin da kan kuma da yawa akwai irin mutane an mutu da shi su kyale ba ya suka wallahi suna nan suna jiran ka wata ta gama ta gama ko su zazzago maka ita to amma iya yi an kai kai hakurin ka yahi eh sai ta Allah ta wafu والشولاء فولا ولا فولا في فولا شيء وياهي kuma nasu ku kauda kai kan bai ba eh Allah ya so ka yahe gaba da kauda kai kaka yahe ka hakuri kuma kada jira ta kama ku eh Allah ke wala man sabar wa kafar wanda ya hakuri kuma yahe kaman ba aiba kenan yace inna zalika min azmul umur shi shi da take cewa tana shiga mun kanta a baya la tasu hasan hasan la sayya ko idan ba bin ta yi asan baiwa wala tasu hasan la sayya ko baiwa su daidai murna wala kyautawa Allah ya ce maka ilfa bin ta yi asan ka maida da mai kyawun mace mace wa mayu laka illa lazina sabaru wa mayu laka illa zu hazin azim tan ba magana ta bako kenan wannan abu ne mai wahala gaske gaskiya to ma abun azo a gani ne abu ne mai ladan gaske a wajen Allah kuma abun yabo ne a wajen Allah a ya amma ta kaka ka yayi la wani mai ciwo ga zuciya mai wahala amma wahala da jimre wani Allah ya fita kwarai yawa sakamako na kwari a kanta sai Allah ce inna zalika wa laman sabar wa gafar wanda ya haƙuri ya yaye inna zalika la min azmul umur yin haka iya daga cikin al'amura masu muhimmanci masu girman gaske idan Allah iya fi ya iya ka yaye amma idan karama ba ce ba a zargin ka shine magana ko
ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل
ومن يدل الله فما له من ولي من بعده ومن يدل الله معنى وندا الله يرضى يمي حكمشي نبتا كنا مرة ربان شريعة فما له من ولي من بعده ba ka samun wani majibincin lamari wani wali gare shi bayan Allah ya rabe yake na gama yawo kai da kanka kan shirya kurin kamar Allah godiya wata rasalimina lamma ra'ul azaba zaka ga azalimai ma'ana a wurin kiyama za lokacin suka ga azaba gadan gadan ya qulu hal ila maraddin min sabil za su ga nema inda dama a maido su duniya su gyara sun ga haza sun ga takwalwa baki ƙobari sun ga gadangadan ta sun kamu za su ga neman a bar su dama su dawo duniya su gyara abinda kuma Allah ke cewa walau tara idh wuqifu ala an-nar fa qalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba ayati rabbina wa nakunu min al-mu'minin la qad bal bada lahum ma kanu yakufuna min qabl wa law ruddu la'alu lima nahu anhu wa innahum lakadibun Allah ce Allah ce inna zaka ga azzalimai lokacin da aka tsaida su a wuta suna shan azabar Allah za su kaguru ya laita na radu lanu kazib ya Allah za su kaguru ya laita na radu lanu kazib dama a barinmu a maida mu duniya da za a ga wannan ba ma ƙara ƙarita da maganar ayoyin ubangijinmu kuma wani kuna min umulin za mu shiga layin masu imani mu ma za mu yi imani haka za su ƙarita balbada lahum ma kalin musulmi gaba abinda suke duniya suke kowane munahuci da ɓanna shi ne laifin ne bai da suke faɗin wannan magana Allah ce walau ruddu ko da amina su duniya la'adu ne ma nuhu an inda sun koma duniya ma ce da sun koma gidan jiya mutu wa innahum lakadibun ƙarya suke kuma ƙarya suke sun ga wuya ce suka ce su koma za su gyara ƙarya suke amma kenan Allah ya ga maka abin halin tsoron da ka tashin hankalin marasa imani a lokacin ganin azaba za su yi guri da an maida su duniya su samu damar gyara kuma alhali wannan dama babu ita wa tarahum yuraduna alaiha وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الظل Allah ya ga maka abin halin tsorata wa'annan ma'ana marasa imani ko ƴan wuta za ka gan su raduna alayya an gabato da su an gaba an kawo su kan wuta khashi'in min az-zul suna cikin kaskantar da kai na wulakanci ka sa a wulakance sun tsamo tsamo wani wani ya tsamo tsamo kina a cikin halin kaskanci shine kaskantar da kai ba kaskantar da tsoron Allah bane ba min az-zul أتكلم لك إنه ولا بنتي ينظرون من طرف من طرف خفي سنة ما كلو سنة ما ودا حتى كلو حتى كلو سنة ما حتى كلو بس ما كلتا سنة ما ودا حتى كلو ومتنزع على وقال الذين آمنوا a lokacin nan su masu imani za su tabbatar da matsayinka wurin da matsayinsu masu imani za su ce innal khasirin alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawm al-qiyama gaskiya lalle tababbe mai asara wanda ya hasara kanshi da shi gidan wuta yayi asara iyalan shi gobe kiyama shi da bai tabbas ala innal zalimin fi azabin muqim lalle azalimai suna cikin azaba dawwamamma dan kun san ce azaba akwai wanda za a wa na horo mai imani mai laifi ga imani ga laifi ana mai azaba ta horo amma bai da wama amma wanda yake kawuri ne babu imani to shi wannan azaba mutum ce ta har abada ne an shiga ba ta hal abada aljanna aljanna da ban ba mu shiga wuta amma wuta ita ce ake shiga wanda yake dan hukuma ne ya fito yace wa makana lahum min awliya wa ma kana lahum من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله wannan ‘yan wuta da aka kama su a lahira da ukuba ta Allah Allah da kama ta da azaba ce babu wani masoyi nasu dan uwa ko wanda suka kama a duniya babu dai wani wanda ke ai mai san su ne wanda zai zo ya taimake su daga nan da ta midullah mana daga azabar Allah ba mai zawa ya hudda su kuma da ma da midullah kuma da misabi da ma duk wanda kuma Allah ya rage masa da shi bai da bai shari'a to ka kare kiran ga bashi da wata hanya ta samun shirya matuƙa Allah ya riga ya gama da shi Allah shi da mu ya tabbatar mu akan gaskiya akan hanya kwarai
istajibu li rabbikum min qabli an ya'tiya yawmun la maradda lahu min Allah ma lakum min malja'in yawma idhin wa ma lakum nakir san wa baya mun ji dai irin halin marasa imani a wurin kiyama ta abu yan wuta ko Allah yake jan hankalin mu cewa istajibu li rabbikum min qabl an yati yawmun la marad lahu min Allah mu mutane ku amsa kiran Allah tun da wuri ku amsa ma Allah kiran shi istajibu li rabbikum ku amsa kiran ubangijinku min qabl an yati yawm kayan wani wuni wanda zai zo wannan wannan la maradda lahu min Allah ba mai iya cewa kai zo ya ture shi ko ya ƙara kwanaki ko jinkirta ko ya hana babu kenan kafin kiyama ta zo ko amsa kiran Allah magana kenan domin malakum min malja yawma idhin a ran nan wunin kiyama ba ku da wata malaba ba ina da kalabe ma azabar Allah ba da ka boye ma Allah ba ku da wata malaba a ran nan wa malakum min nakir kuma idan Allah ya kama ku a ran nan ba mai zawace ai bin yarda ba an wa jama'a ta kaza kuma biyan kaza bin yarda ba ba mai zawace ba na iya iya musul iya inkarin hukuncin da Allah ya muku kenan ka hinta ɓaci a gyara ran da babu malaba ba mai zama ce bai daba ba zai maka aboka ko ya kare ka babu ba mai cewa bai daba ba mai ku ba mai bayan maka wala ba ke tun kayan ta ɓaci a yi ƙoƙarin amsa kiran Allah tun yanzu Allah ta yi amsa kiran shi Allah ka yi gobe Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته